ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيها الله تبارك وتعالى وليا من يبان بكم ثلاثة أدوار من حديثنا وسلام على رسول الله a yau muna da lahadi bakwai ga watan ramadan wata na tara kenan cikin jerin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tana shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar wanda kuma ya yi daidai da sha bakwai ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu ne na biyu wanda kuke ba muna cikin surar hijir surar hijir za mu ja wani matauki daga farkon umarnin da Allah ta baka wa ta'ala ya ba wa mala'iku su yi sujada ga annabi Adam alaihi salam kenan za mu dawo kan aya ta 27 mu dauka daga nan mu ce aya ta 27 وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمد مسنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمد مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال نعم Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa idh qala rabbuka lil mala'ikati ka ambata ma mutanen da kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ubangijin ka yace yace ma mala'iku lokacin da ubangijin ka yace ma mala'iku inni khaliqun bashara lalle ni mai halatta dan adam ne min salsal daga yunku laka wadda take busassa shine saffal min hama'in kuma wadda take baka masnun wadda take hatta canza wannan kalmomin kenan haka suke jama'a min saffal wato shine tinin yadi min hama'in in aswad masnun mutagayyir wanda yake har yanzu suka ce Allah tabaraka wa ta'ala cikin hikimarsa lokacin da zai halitta annabi Adam alaihi salam sai aka ebi ƙasa kowace kala daga cikin ƙasashe ƙasa akwai baka akwai ja akwai fara kuma akwai wadda take mai kwari misali idan za a yi gini ai kaga misali ko da ginin laka ai nema ake yi wadda take mai kwari sai ai da shi ba a neman rairayi ai da shi ko don haka akwai wuri wanda yake kuma mai kwari akwai kuma wuri wanda yake mai tafshi to duk sai aka gangama duka baki daya kowane irin nau'i na kasa da sai aka gangama baki daya sai aka hada aka tabbata sai ya zama to wannan shi ya ba da kalolin dan adam kenan komai ai yana da asali idan shi ma asalin dan adam kuma da ya bambanta ya tafi ya zama wato kala daban-daban akwai wanda za ga mai taurin hali akwai wanda za ga mai saukin hali akwai mai mu- mai mugun hali akwai kuma mai kyakkyawan hali kuma akwai wari akwai baki akwai kaza akwai wanda ya yi karkata zuwa ga ja akwai wanda ya yi karkata zuwa ga wari daga nan duka yan adam gaba ɗaya ke nan sai aka samu asalin su da dare asalin su dama daga annaba adam ne kuma wanda aka halitta shi da kalolin ƙasa Allah tabaraka wa ta'ala ce inni khaliqun basharan min salsalin min hamatin masnun wannan ayar kamar tana nuna mana cewa jama'a Allah tabaraka wa ta'ala kafin ma ya halicci dan adam din ne ya gaya wa mala'iku cewa ga abin da za ya faruwa zai wa halicci dan adam kuma in ya halicce shi kuma sai ne maganin su ne inda kaga yanzu wannan wato wannan umarni shi ya fara zarwa aka sanar da su abin da za a yi sai Allah ta'ala ya ce fa idan sawaitu mun gani to idan na gama halittar shi dan fa idan sawaitu fa idan atmamtu khalqahu in na gama halittar shi zama na kammala to wa nafaqtu fihi min ruhi kuma na busa mashi rai wanda ni na halittira kamar yadda muka tambayi jiya malamai suka ce ba wai Allah tabaraka wa ta'ala wato da garin shi Allah bane ba Allah ya ya buta mai sai ya zama su kenan wani gefe ne wani bangare ne kenan shi annabi Adam wato na na na ran Allah tabaraka wa ta'ala ba haka ya ce yace ai ruhuhu allati khalaqtuha ran shi annabi Adam kan wanda ni na halitta ran tunda ni na halitta ran kenan an san in ce raina tunda na wani wannan shi abin da ake kuma wannan idafa din sai ta zama to idafa ta shirif ce Allah tabaraka ta'ala ya jingina ran ne gare shi wato saboda an jingina abu zuwa ga mai daraja kaga dan dan abin shi ba ya daraja kamar da ake cewa baitullahi dakin Allah kenan in an jingina abu ga Allah tabaraka ta'ala dan ya daraja shi ne suke cewa kenan idafa ce ta shirif dan a daga matsayin shi ne ya kara daraja aka jingina ga Allah tabaraka ta'ala amma Allah subhanahu wataala yana nufin ne cewa wa nafaqtu fihi min ruhi kuma na busa mashi rai wanda ta wace mallaka ta ce ni na da ta sannan sai ne dai ba shine wa nafaqtu fihi min ruhi Allah ya ce ku faqahu lahu sajidin to ko ko wani gare shi baki ɗayan ku kuna masu wato yin sujada gare shi wannan sujada wasu daga cikin malamai sun taba kan cewa sujada ce irin dai wanda aka sani irin wafa to in ma za ta bata irin wakar su da da muke yi ma Allah sai ya zama to wannan yana daga cikin shar'u man qabla shari'a ce ta wanda suka gabace mu su can gare su yana iya yiwuwa da yamma wani sujada amma mu a shari'a ko ga ta mu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama haramun ne kai ma wani sujada irin abin nan da za a ga wasu muridai suna yi ma wasu shehunai gama sun yi ya kwada gaban wani shi ya kai kushin shi har ƙasa sai a shahika jiwar ta mai albarka wannan ma shari'an ma haramun kuma su wannan mutanen wanda suke aikata hakan kuma su su mabiya suke ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun mutu gona da yi hatta annabi ba ya yi shara ga ta Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi cewa inda zan umarci wani ya yi sujjada ga wani maza Allah ya ce to da mace ce za na umarta ta zan yin sujjada ga mijinta saboda girman hakkin da yake da shi a kansa da haka sahabbai lokacin da suka je wasu kasashe suka gano yadda wato ake yi mai shugabanni da jagorori da suka dawo suka ce ya rasulullahi kai ma haka ya kamata mu san kima da bai ce a ni ba da bukata haka inda zan umarci wani ya zan yi sujjada ga wani da na umarci mace da zan yi irin wannan sujjada din ga mijinta maza da ce ne ki zo mu yi haƙƙi alaiha saboda girman haƙƙin da yake da shi a kan amma haramun ne mu a shara mu zama sanin ba ga sujjada ba dan haka kenan haramun ne mutum ya sujada ga wani su wanda suke yi suna fama ne da jahilci su kuma wanda ake ma ko da sun sani saboda neman girma suke yi da neman matsayi shi yasa suke kyalewa kuma ana yi kuma za su je su gaba da Allah mai bada domin suna yin tarayya da cikin wata gaba da ake yi ma Allah tabaraka wa ta'ala ibada da ita kuma su ma suka yi masa ibada da Allah ta'ala ya cewa wannan masajida lillahi fala tad'u ma'a Allah ilaha illa wanda malaman tafsiri daga cikin suwa da suka yi wa wannan aya fasara suka ce abin nufi wato almasajid lillahi gaban da ake yin sujjada na Allah ne da haka fala tara kuma amma ya ahada kada ku yi ibada kar ku yi bauta da Allah tabaraka wa ta'ala da waɗannan gaban ga wani wanda ba Allah sai ku gashi kuma wasu mutanen ba su da wanda wannan haramun Allah ya samu da shi to wannan kenan wanda suka tafi akan cewa sujjada ce dai wanda ne muka sani in irin take kuma can ma aka wada cikin suratul yusuf wa rafa'ahu ala al-arsh wa kharru lahu sujjada da mahaifin annabi yusuf ya zo tare da yan uwanci da yan garin duka da dangin nasu duka baki ne da suka kawo da suka zo suka karanta annabi Yusuf kenan wa haru lahu sujada sai suka yi mai sujada to in ta tabbata irin wannan sujada sai da suke yi cikin sallah to dan haka kenan wannan sai ya zama su shar'u man qablana ne wanda shi ko shar'u man qablana yana yiwuwa ya bambanta da shari'ar mu su can a wurin su ga yanda take mu a wurin mu ga yanda take saboda ai shari'o'i suna shan bambam annabawa gaba ɗaya su dangance da abin da ya shafi tauhidi ne nan wurin duka gaba ɗaya ba su da shugabanci duka gaba ɗaya sun masu amma dangance da abin da ya shafi shari'o'in su to wannan suna bambanta suna iya su bambanta shi ya sa kaga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce mana kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum an farlanta muku azumi kamar yadda aka farlanta shi ga wanda suka wuce gabanin su to amma sai malamai suka ce amma mu zo mu yi bayani mu ce shin wani wata ne aka sanya su su yi azumi wanda suka gabace mu da shin su ma ramadan din ne irin namu kaga ba wanda ya sani ta shin kuma kwana talatin ne irin namu ko talatin ba dai ba wanda ya sani ta yanayin dai kaifiyyar yadda azumin yake sannan kuma wani wata ne aka ce su zanke yin azumin ba su sani amma dai lalle su ma an ce su zanke yin azumi an sanya su azumi kamar yadda aka sanya mu azumi saboda amfanin azumi a cikin rayuwar da don haka dai kenan idan kuma ya kasance sujjadan nan irin ta girmamawa ce kamar dai a dan duka ko ba ka ba kama a dan duka ba wasu sujjada ba ce ta kai goshi kasa to kuma shi ke nan kenan dai ya zama tushar a zama bai duk da cewa ita dukawa malamai suka ce ba dole bane ba wai sai ka sai ka duka kayan a lokacin da za a kai shi da wani kana a tsaye kana ganin girman shi ganin girma kuma a cikin zuciya yake nawa ne ma wanda za su zawa suna duke duke kuma daga baya kuma iya koma kuma ya mutu haƙi wanda ya mutu kowa ana samun haka sannan kuma idan ka tarar da shi a zaune kai ma ka yi zaune yana da kyau in ka tarar da shi a zaune ma yi ne ko wani wanda yake a matsayin ma yi kai ma kenan sai ka zaune Allah ya samu dace dan haka dai idan ka wani ruwa na fafu fiye da zuwa fafu da hutu sajidi sai Allah ta'ala ya ce fa sajada al-mala'ikatu kulluhum ajma'un yanzu mala'iku gaba ɗayan su sai suka yi sujjada fa sajada mala'ikatu sai mala'iku suka yi sujjada kulluhu Allah ya ce dukkan su jama'a kun ga shi yasa kenan shi lafazin kullu a wajen malamai na usul suka yana fa'idan da ni yana fa'idan da umumi idan an ce kullu to wannan min alfazil umum ne kenan ya ga mai abin nan kawai dukkan shi nan cewa ajima kuna kuma wato taukidi ne an dai kada ba karfa kasance dan saboda kaka dai kada wani shakku tunda aka ce kulluhum dukkan su in ka zo kace ba duka ba sai in kana da wata wasu kuma ku dole jama'a irin wanda da wasa shi ne yazo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu bid'ati dalal kullu bid'atin dalal kenan umumi ne duka ne baki ɗaya ne shi kenan kawai are in har ka zo ka ce a ban da kaza ban da kaza to sai ka kawo wasu sai ka zo da wani hadisin can daban ka ce saboda can wurin manzo Allah ya ce wa bid'a ita a hidda daban ne can ma ga wata bid'a can annabi ya ce ita wa ma bid'a ita ma a hidda ta tana da kyau can ma ga wani hadisi can annabi ya ce ita ma ba bid'a fara yi tana da kyau sosai ita ma a rubuta ita sai kana da irin wannan hujjojin sannan ka hiddo wani abu daga cikin wannan bid'a da aka riga aka sanya mata lafazin umum dan ko ba ka da zai kamata yadda take duka ne gaba ɗaya ne don haka fasada da mala'ika kulluhum ajma'u kuma yanzu jama'a duk wanda suke daga cikin wanda suke cewa a cikin bidan na akwai mai kyau akwai wanda ya taɓa zama ce ya ce nan wurin wagga aya ita ma akwai mala'ikun da ba su ji da ba eh ai irin da mutum da aka ambata ta mura aka ce kenan kullu bidatin da lala kuma shi ma ya zo a nan to amma akwai wanda ya taɓa zuwa cikin tafsirin wagga aya ya ce to ku tsaya jama'a daga cikin mala'ikun nan mun binciko akwai waɗanda ba su yi sujjadar nan ba saboda saboda lafazin kullun nan ba ya gamewa duka kaga ba ka taba ji da an yarda cewa duka ne ko ba ko amma dai sai can wurin bid'a can da aka ce ba a ba ko me dalili ba mu sani da haka ne basu da mala'ikun kulluhum ajma'un baki da yau Allah ya ce illa iblis sai dai iblis da aba shi ne ya kiya an yi kuna masu rajin da ya kasance daga su masu sujjada jiya mun ambaci wani abu nan muka ce idan ka kalli umarnin dan daga cikin mutane abu wanda suke musamman ma wanda suke da wasu suke da wasu wata akida ta daban suna da wani tunani game da irin wa'annan ayoyi da inda suka zo cikin alƙur'ani sai su ce to ai umarnin da aka bada ba banda iblis da ma aka bada shi dan haka iblis ma ba mai rage bane iblis ma ba waye mai rage saboda ba da shi aka bada umarnin ba to dan haka yanzu kuma da bai yi sujada ba ya yi to amma jama'a wannan magana ba daidai take ba har da shi aka bada umarnin dan cewa Allah ta'ala cewa yi wa isqala rabbuka lil malaikati bai kuma ambaci aljani ba ko iblis mun gane ko wannan ba ya hidda shi saboda ko da aka bada umarnin yana ciki yana ciki kuma shi ma ya fahimci har da shi aka sanya ya fahimci haka muka ce dalilin da yake nuna cewa ya fahimci har da shi da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce qala ma mana'aka mi ya hana ka Allah tasjuda ka yin sujada in amartuka in Allah lokacin da na umarce ka a shi dai Allah ya umarce shi in amartuka lokacin da na umarce ka ya hana a shi dai kenan an umarce shi kaga kuma shi lokacin nan inda ya san inda kuma jahilci ne bai bai da shi ba da uzuri da ya bada ya ce ai ni ban san hada ni ba to yanzu a zo ni bari in yi dawai ko ba shi kenan ba a wannan amma ya san hada shi kuma ba zai iya ya kiyaye kiyawa ce da gangan da haka bala ana khairu min kawai yace yace shi ya yi shari'i dan Allah jama'a wa magana da iblis ya gayi a sama malaiku sun gayi da su sun ce nahnu khairu minhu su da kansu malaiku ka kuma ne malaiku ma da irin darajar da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi da yin amma kaga ai ba so sun ce nahnu khairun minhu ba khalaqtana min nurin wa khalaqtahu min tin mu ai da hace ka halice mu shi kuma ka halice shi ne wato da kai ku da laka amma ba ce haka saboda shi umarnin Allah in Allah tabaraka ta'ala ya bada umarni mai umarnin kace kallo ba wanda aka sanya ka aiwatar da aiki a kan shi ko ba ka ne da in ka bi yanzu wa ka bi Allah ka bi shi wanda aka ce ka yi mishi din ba shi da kalla na ruwa to wannan shine da yawa daga cikin mutane sai ka ji mutum in wani ya zo ya gaya mai gaskiya ya jawo mai ayar Qur'ani kuma ya yi mai fassara ta daidai ce yau kamar wani shi da ya gaya mana gaskiya ya ma yau shi ma ka yi shi auren ko ma mutum lokacin da aka aure hanyar da ya zama ya ce wai wai wai abu kaza da muke ba daidai ba ne sannan ka da muke yi wai ko akwai gyara cikin ka ko kiran sallah da muke akwai gyara cikin shi ko ta da ya kama ka tawa da dai yawa yaushe ma ka yi shi ta ka ji ba kuma kaga duk cikin al'amura na rayuwar duniya nan ne kadai kake samu ana gana inda yanzu yaran nan ko da ya samu yana dan karami ya shiga wata kasuwa Allah ya mai fatahi Allah ya mai budi ya samu yan kudade yana samun harkoki ya zo ya dan zaro ta da kawo mai dan sunna mai ga hannu bayan ta yi jama'a ka yi ka kai ka kai ka ba da kudi in kuma yaron nan ya karatu ya karatun likita yana likita in aka kai tsohon likita in yaron nan ya zo da ya mai allura ba ya ce kai kai zama yaushe ma ka yi ba za ya ce ya yarda yaron nan ya mai magani saboda ya yarda yaron nan dai shi ya karatun magani ba ko ba amma wajen addini in za in yaron ya ga wani abu ya zo za ya mai nasiha sai ya ce ina bai saba kaga ai ba adalci bane muka ba kawai in yaron nan ya zama tela ya ga dama ya dauki yaron shi ko wani abin shi ya kai ya ce yaron nan ya dinka mai nan yaro amma dai wannan addini shi yasa galibi za ga wannan addini wa muna daina addini muna daina addini wato a karkashin kasa ta hanyoyi da dama dan haka umar shi mai umarnin shin nan wurin da Allah tabaraka ta'ala ya ce ayi sujada kaga kai za ka kalli kawai wanda ya ce ayi sujada ne in kai shi kuma biyayya ba wanda za ka mawa nan ma yaro da ya zo za ya gaya ma gaskiya tana yiwa tun da shi tun da ya taso karatu yake kuma tana yiwa kai ba baban ka bane ba kai ba karatu kake ba bangaren ka bane ba fannin ka ko ba ka bane to tun da shi bangaren shi ne kuma karatun nan tun da ya taso shi yake yi kenan in ya gaya ma wani abu a karatun nan mafi karanci ka ce ko sai ka fara bincika sai ka ce fara bincika shi abin da ya gai din nan haka nan ne in ka ba Allah ka ba shi ka ba in ka ba annabi ka ba shi ka ba Allah ya tsare da aka fasada lil mala'ika kulluhum ajma'un sai mala'iku suka yi sujada baki ɗayan su wato dukkanin Allah ya ce illa iblis sai dai iblis aba sai yake an ya kuna ma asajiri ne da gaskun cewa su daga cikin masu yin sujjada sai Allah ya ce قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من عمل مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأبينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين
na Allah tabaraka wa ta'ala yace qala ya iblis sai Allah ya ce ya kai iblis kaga munada mufrad ke mafu malaka wai me ya same ka ne me yana ka Allah ta suda a Allah ta kuna ma asajidin da ka kasance daga cikin masu sujada me yasa ka ki kasance daga cikin masu sujada qala sai yace lam akun sam sam sam ni bazan kasance ba li asjuda li basharin in yi sujada ga dan adam wanda shi wannan ɗan adam ɗin khalaqtahu min salsal ka halace shi ne wato daga daga yunku daga laka busasshiya min hama'in wadda take baka masnun kuma wadda take ta canza ba zai yi ba ji ba dan haka Allah tabaraka wa ta'ala ce qala fakhruj minha fa innaka rajim to ka fita daga cikin aljanna nan wato kana tsinanne an kibe ma albarka shikenan ka wata wa inna alayka la'anata kuma lalle la'anta ta da tsinuwa ta ta tabbata a gare ka ila yaumi din har zuwa ranar tashin alkiyama to yanzu kaga a madadin ya nemi afuwa shi yasa suka ce kullum bambanci tsakanin kuskuren da annabi adam alaihi salam yayi aka rubu shi daga cikin aljanna sai ya nemi Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi wasu kalmomi dan ya nemi gafara kuma ya nemi gafara Allah da kuma shi kuma kuskuren da shaitan ya yi da aka nuna mai kuskuren shi sai ya ci gaba da zarcewa ma'ana a gaya ma mutum laifin shi a gaya ma mutum kuskuren shi idan mutumin Allah ne kuma inda yana koyi ne da annabi Adam to cewa za ya tuba ba laifi ba ba yin kuskure yin kuskure ba shi ne laifi ba kun gane jama'a yin kuskure ba laifi ba ne ba kwata kwata a rayuwa kowane ne ma mutum wata kwata shi ya kuskure ba shi ba ne laifi don ba wanda ma bayan shi annabi ya gaya mana cewa kowa ne da mai shekara tamanin da mai shekara saba'in da mai shekara ɗari ma da mai shekara hamsin da mai shekara arba'in da mai shekara ashirin da mai shekara sha bakwai sha biyar duk wani kuku kowane kuku don haka yin kuskuren ba shi ne zai yi ba amma dogewa akan kuskure shi ke rage ƙin dawowa mutum ya ci gaba da zartiya wannan shi ne matsala da aka shi iblis da aka ce mai to me yasa kake yin sujjada tare da wanda suka yi sujjada sai ya ce shi ba zai yi mane ba zai yi ba ne kwata kwata wato yi sujjada ga dan adam wanda an halitta shi ne daga yinku wanda yake baki wanda yake ya san wato wannan shine asalin girman kai ke duk wanda ya yi girman kai kenan kaji inda ya samu asali daga wajen iblis wato shi ke son ya girman kai amma annabi adam alaihi salam ko da aka nuna mai kuskure shi sai ya tsufa qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin qala bikum ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alayhi innahu huwa at-tawwabur rahim annabi adam sai ya samu wasu kalmomi sai sai ya san kiga sa Allah ya mai tuba to dan haka yanzu kenan anan Allah tabaraka wata'ala ya ce me yasa kake sujjada tare da masu sujjada ya ce shi ba zai yi sujjada ga dan adam sai Allah tabaraka wata'ala ya ce to shikenan ka wata kai ne shi ko shi ne daga rahama Allah sannan kuma la'anta ta tabbata ta tabbata a gare ka tun daga nan har zuwa ranar tashin alkiyama qala rabbi sai sai ya ubangiji to abin da yake nema fa anzirni ila yawmi ba'thun ya Allah ka dan saurara mana kenan ka kyale ni ka a kashe ni har zuwa ranar da za a tada mun gane ko qala fa innaka minal munzirin sai Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya lamunci mishi yace to shikenan kana daga cikin wanda za a dakatar wanda za a saurara ma za a kyale su ila yawmin waqtil ma'lum har ya zuwa wani lokaci wanda yake sananne qala rabbi bima aghwaytani to nan wani dada sai shedan ya dauki alƙawari yace ya ubangiji bima aghwaytani saboda abin da kai wato na juyar da ni daga hanyar gaskiya ka kautar da ni daga hanyar gaskiya sakamakon wannan safan da nayi to ni din la uzayyinanna lahum fil ardh ni ko zan shiga tsawata musu cikin rayuwar ta duniya a ban ƙasa ɗin nan zan yi ta ƙoƙarin zayyana musu ina tsawata musu wala ubu yanna hum yace kuma shi ma lalle sai ya kautar da su daga wata tabarki ajma ila baki daya dukkanin mutane shi yasa suka fito shi wa shaidan yana da matakai daban-daban daban-daban daban game da dan adam mataki na farko shine zai buƙaci dan adam ya zama kafirci idan dan adam ya zama kafiri to suke nan sun yi ka faɗa da gabata sun zama to abokan juna ke kuma a wannan lokacin tsakanin shi da iblis kenan babu wata tsangwama sai a zauna lafiya ke shi ya sama za a ga duk wani wasu wasi da wani damun aljannu da wani damun shekar sai ga ba ma arna ke yi ko ba ka suwa ke yi musulmi ke yi dan in ya ga wanda ke damuwa da ibada mai damuwa da tsaya masallaci mai damuwa da yin bauta ga Allah tabaraka wa ta'ala to nan wurin hasa da shi take kuma ba gare ka ya fara ba tun daga kakannin ku ya faro nan hasa da shi take dan haka zai yi ta shiga cikin wannan dan adam din ya kokarin yadda ma za a iya cutar da shi sai kai mamaki duk wani wanda za a ga dama wani shashin shani dama ga shi nan banda sakon Allah ba abin da ya sa gaba dan giya ne dan wane ne to shi dan ba ma ya hukunci ba ka ji an ce shi ba ka ji an ce an ce an ce wato aljannu sun bige shi to ya haka haka kuma ai nan ne wurin ko nan ya kamata a ce sun kama amma ba ya kama nan wurin saboda shi nan ya riga ya san ya kama da shi suka ce shi wa wato Iblis da aljannu wato suwa sukan tahi ne inda ke da wani abin da suke so su samu shi yasa ke sai Ibn Qayyim yake cewa ka dubi barawo ka taba gani ya tafi gidan da wanda baya da kodis baya da kodis yanzu da baya da koko ko ga hidima ya tsoro kwanta ma ba sai kwanta ya tashi ma ba wa da ya damu shi ba ana ba ba akwai su suna suna kwana wani kuma din da ya shiga ga ba sai ya koko da yari ne nan yari ne nan yari ne nan kuma dai gama ne da addu'a kaga shi kuma wanda kawai waje zai tsawa kwanta to ina ruwan wani da shi to haka ne shi ne yake yana tsaya ne gidan yan wanda ya san ya aje wani abu na imani dan ya sai ya taso wannan abu dan haka kenan Allah tabaraka ta'ala yace sai shedan yace to shi wannan da aka kautar da shi daga hanyar gaskiya to shi ma sai ya kokarin yayi ta kawata ma dan adam shi yasa kaza Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa wato ita aljanna an kewaye ta ne da abubuwan da rai ba ita ka wuta an kewaye ta da abubuwan da rai ke yanzu sai in kana son aljanna sai ka yi kokari ka yi kowa da wa'annan abubuwan da rai ba ya so bayan bayan da ka bayan su aljanna kana amma ba sai kai kokowa da su ko sai kai kokowa da su in ka tsare wannan kokowar da bayan sa aljanna tana nan kuma wajen magana wuta ita kuma an kewaye ta ne da abubuwan da yake so to in ka biye mu wannan abubuwan da ran naka yake so to da ka gama da abubuwan da ran naka da ran kake so kenan bayan bayan su kawai da wuta idan ita da ma aljanna wato sabuwar mai sai an yi kokowa kuma sai an yi hakuri yace kenan matakin farko suka ce shedan zai nemi dan adam ya kafirci idan ka ci kafirci sai ya ce to shirka idan ka ci shirka sai ya ce to bid'a idan ka ci bid'a sai ya ce to daya cikin abubuwan da aka halatta ma din ma ka zanki wada dawa kana abin ya zanki yawa in kwana ne ka zanki shi da yawa ai halatta mana kwana in wato sutura ce ko kuma cin abinci to ka zanki ci mai yawa dan ya san in dai ka da yawa ɗaya ko da ababen da aka halatta ma dai in dai ka wada da su yi yawa to a ƙarshe kenan dole shi sai ya samu rabaci ma'ana dai zai fita hanyoyin da za ya bi ya zama su dai shi ma din ya dan samu wani abu gari in ka kwace duka baki daya duk gaba ɗaya ka fata to wannan a lokacin nan ne ka zama waliyan Allah shi yasa kuma suka ce shi wuce dan wato neman damar shi da ɗan adam ba ta gushewa ta lokacin mutuwa har lokacin mutuwa shi yasa ake rawaito mutuwa wato imamu ahmad bin hanbal lokacin da ya zo mutuwa sai aka zo ana ce mishi ce la ilaha illallah sai aka je yana ce mishi sai aka je yana ce wala kun gani da ma ana cewa ce la ilaha illallah shi kuma yana ce wala sai hankali ya tashi gashi ana ganin shi imamu ahmad sunna ne wanda ba in ana neman salihan bayi mutanen kwarai su ne idan muna iya tunawa a ta fitina ta halkar Qur'an Imam Ahmad yana daga cikin wanda suka tsaya ga duniya suka tsaya ma duniya akan cewa Al-Qur'ani ba halatta bane ba ya sha wahala matuƙar wahala yace amma ba zai yi zai gayi ba yace tunda ana sauraron maganar shi yana da mabiya yana da ɗalibai idan ya faɗa haka nan bai san an halatta da su ba su shiga cikin ta ba gara da azaba da za a mai ayi azaba akai ta mai bulala da hilin Allah ta'ala an tara jama'a kai ta wulakanta shi ana mai bulala yace yana nan kan magana shi Qur'ani ba halatta bane ba Qur'ani ba halatta ba halatta ba wasu malamai na lokacin shi suka yi ta zowa da hikimomi su ce Qur'ani sai su gwada wani abu ko garkin su ko hannun ko wani abu sai su ce wannan halatta Allah ne kenan kenan ba Qur'ani suke bi ba shi abin da sai gwada kenan daga bashi suke ne amma shi yace shi ba wata kwana da zai yana nan tsaye aka yi aka aka shawa mai lafiya a cikin shi to amma ga shi ya zo da suwa da ana cewa ce la ilaha illallah kuma yana cewa la sai daga baya da ya samu sauki ashe ba ba mutu bace ba lokacin su majinyata su ne suka farka sai yake ga musu yace ai lokacin nan da suka je na cewa la yace shedan ne ya zo wurin shi sai shedan din yake ce mishi kai imamu Ahmad kare kare ga gare ni wallahi la na yi na yi na yi na yi kan kan ba mutum ta bane ce shi ke nan sai imamu amur yake ce mai la ban gagare har yanzu ni ban amince ba har yanzu dai la ban gagare ka wata wanda dai in dai ba na gana mutum ba kuma ba zan ci na ba kenan wannan latin da yake tashi da shi dan yake su kuma an ga wanda suke tsaya ce la ilaha illallah sai su tsammanin da su yake su ba su kun ba da su yake da haka shi dan har lokacin mutuwa mutum yana ne yana bibiye da kai yare za mu daidai na sa to Allah ya tsare mu dan haka Allah tabaraka wa ta'ala kenan yake cewa a qala rabbi bima bima abawaitani wato saboda juyar da ni da kai daga hanyar gaskiya la uzayyinan da lahum ni kam zan kawata musu fil ardi aban kasa wa la uhiyanna kuma ni ma zan juyar da su ajma'ina baki daya amma shi da kanshi wa shaytan ma shi da kanshi zai da yato gaskiya yace illa ibadaka minhumul mukhlasi sai ho bayan su kadai wa'anda suke al-mukhlasi wannan ayar an mata karatu wato kashi biyu ma'ana akwai wa'anda suka karanta illa ibadaka minhumul mukhlasi da yin fata akan lam sai ya zama to ismu maf'ul kenan ko akwai kuma illa ibadaka minhumul mukhlasi sai ya zama to wancan ismu maf'ul wannan kuma ismu fa'il yan an yi kasara a kan lamun kenan ismu maf'ul yan an yi kasara a kan lamun kuma ismu ismu fa'il me ya bambanci ka tsaka fasara sai bayan ka wa'anda al-mukhlasi ne wa'anda kai ne ka tace su ka zabe su dan an ce al-mukhlasi ne idan Allah ta'ala shine ya musu ya musu al-qulur wato ya tace su sai su kadai kije kare sai su kadai ne kawai wato ba zan samu dama a kansu amma idan muka ce kuma illa ibadaka minhumul mukhli bi to sai bayan ka kuma wanda suke masu ikhlasi wanda duk aiki idan suka tashi suna yin ayyuka ne dan Allah sai su kadai ne ba zan samu dama a kan su da yake sai yanzu Allah ta'ala sai ya ce
قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم
Thank you.
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce qala hadha siratun alayya mustaqim ai Allah ta'ala sai ce wannan haƙƙi ne a kaina babu makawa zan kula da shi cewa bayi na kan wanda suke nagari to suna kan suna kan tabarci wanda yake bare da shi ba za su taba kaucewa jama'a wannan kenan shine mafi kyawun fassara da aka yi na wannan aya cewa qala hadha siratun alayya mustaqim ma'anar ta shine ai haqqun alayya la budda an ura'i haƙƙi ne a kaina wannan kam na cewa bayi na na ƙwarai wato zan kiyaye su zan kare su ba za ka samu dama a kan kare shi Allah ta'ala ya ci gaba da cewa inna ibadi lalle bayi na wa'anda suke wato na keɓance su laysa laka alaihim sultana ba ka da dama a kansu ba ka da dama a kansu ba za ka samu dama a kansu Allah ya ce illa man ittaba'aka min al-ghawin sai ba kawai can wancan wanda suka bi ka wanda suke wato halaka ko wanda aka kautar da su sai suka yi wannan istisna'i ne shi ma suka ce istisna'i ne ko dai ya kasance munqati ko ya kasance muttasil idan ya kasance munqati to kenan shine kamar yadda muka fassara illa ibadi sai dai bayi na na ƙwara laysa laka alaihim sultan wa'annan baka da dama akan su illa man ittaba'aka min al-ghawin sai wa'anda suka bi ka daga cikin halaka idan ya kasance kuma wato istisna'i ne wanda yake mutazin to sai ya kasance illa ibadi sai dai bayi na baki daya kinan nan wurin wato bayi na baki daya da musulmin da kafiran duka gaba ɗayansu laisa laka alaihim sulfan ba ka da dama akan bayi na duka da asinan da kafiran duka bayi na duniya ba ka da dama akan su to illa man ittaba'aka min al-gawin wato sai dai waɗanda suka bi ka na daga cikin halarwa kinan nan ibadi din ga kore ya zamanto duk bayin ne baki da yake ne mun gane ko ko kuma ya zamanto a'a bayi na kwarai su kadai ne wasu ake ne Allah ya ce wa inna jahannama la mawqiduhum kuma lalle jahannama ita ce wurin wa ita ce alƙawarin ma'ana tan ne wurin haɗuwar su ajma'i da baki daya su wa'annan wa'anda suke halaka kun to jahannama ita ce matabbatar su ita ce wurin haɗuwar su duka baki daya Allah ce ita jahannama laha sab'atu abwab tana da kofofi guda bakwai li kulli babin minhum juz'un maqsud kuma kowane kowa kowace kowa daga cikin koyoyin wuta wuta jahannama din nan to tana da wani kaso na ko annan karan wanda za a ingizawa daga shi a tura su cikin su shi mun gane ko jama'a idan yanzu an zo an tambaya aka ce koyoyin aljanna guda nawa kuma koyoyin wuta guda nawa ne wannan aya ce ne ta zo da kowayen wuta kowayen wuta guda guda bakwai ne ko to kowayen aljanna ba jama'a wanda ya sani guda takwas me da ni ye na ban ji ba hadisin manzo Allah hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kawo hadisin to koyin muta koyin muta jama'a guda bakwai ne koyin aljanna kuma guda takwas Allah ta'ala ya ce li kulli babin minhum juz'un maqtum kuma kowace kowa tana da wani kaso wanda su ne za a sanya wa daga cikin su amma anan wannan koyin wasu daga cikin malaman tafsiri suna cewa ba wai wa kowa bace ba ana nuna tsawaka a tsawaka kamar matakai matakai ne na wuraren da za a sanya zuzzuba su abin ya wuce kowa kamar misali wani in an zo ga wanda tabaka din kinan mataki kamar dai a ce ita ce ita ce in an zo duk ita din da aka zo cikin ita din nan guda bakwai duk ita din da aka zo za su bai su wato kuwa ke gare shi iya ko ganin da ko ina baya da karshe to nan wurin wato wannan tabaka din kenan guda ɗaya kenan sannan a yi kasa kuma sai a yi ta biyu a yi kasa kuma sai a yi ta uku a yi kasa sai a yi ta huɗu to duk haka nan ne suke wato tabaka tabaka mun gane kuma ina ganin wasu imamul al-qurtubi yana daga cikin wanda suke da wannan fahimta yace wallazi alayhi akthar min al-ulama wallazi alayhi akthar min al-ulama abinda wato da yawa daga cikin malamai suke kai anna jahannama a'la darakat wato ita jahannama wadda aka ambata din kenan ita wato mai sunan jahannama to daga cikin matakan ita jahannama din kenan to ita jahannama mai sunan jahannama ita ke ta asama sauran kuma duka daga cikin ta kenan yace wa hiya muqtasatun bil kufar min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace kenan ita an kebance ta ne za a sanya masu sako ne na al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mun gane ko jama'a su za a sanya wata sai yace wa hiya allati takhalla min ahliha fa tasifu riyaha abwabuha thumma laba wai ita waccan din kenan ita ta farko ita ce wadda ma wato iska yana dan bi ta kohohinta to yanzu ka gare ta kuma sannan sai laba thumma hutama thumma zahira thumma sahar thumma zahir thumma hawiya yace qala dhahak imamu dhahak yake cewa fi darki al'ala al-muhammadiyuna jama'a ne wato shi matakin wanda yake na sama dan kaje an ce wato mataki na sama to ai duk wanda suke karkashin wannan mataka ai sun yi shan wahala ko ba ko tunda ita da ma wuta daraka ne wato ita da ita ne amma kuma aka kasa ake kare rumzawa in ka zo ita ne farko shi a sama na biyu kenan sai ka kare yanka zancan za ka tarda ne na uku kuma in kana neman shi kuma sai ka kare yanka zancan za ka tarda na uku kuma duk wanda ya ya zama to ya yi rumzawa kafa wato azaba shi ta yi tsanani shine yace to al-muhammadiyuna ma'ana al-umma annabi muhammad wanda suke masu sabo su ce ga ita ta sama duka baki daya wanda ta dan yi dama dama ke to yace sannan bayan ta wa fisaniya an-nasara ga mataki na biyu kuma da ka zo to to kiristoci suna yace wa fisani da al-yahudu in ka zo kuma ga mataki na uku tunan yahudawa suke kuma nan za a san yau ya ce wa fin rabi'ati as-sabiquna ga ta hudu kuma nan za nan za a bar as-sabiquna wa fil khamisati al-majus ga ta biyar kuma nan za a bar majusawa wa fil sadisi al-mushrikul arab yace mushrikul arab ga ta shida kuma yace kuma su mushrikan larabawa su a kan yawa nan wa fil sabi'i al-munafiquna wa ali fir'auna to ga ta bakwai din nan za a sanya munafikai kuma da ali fir'auna ma na fir'auna da mutanen shi duka wa man kafara min ahli al-ma'ida da wanda suka kafar shi kafar shi daga ahli al-ma'ida yace saboda innal munafiqina fi darki al-asfal min an-nar wa yace kuma Allah ta'ala yana cewa wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna sai aka ce bi ashaddan azab inda Allah ya ce ashaddan azab wannan ya nuna kenan su su ne ga ita da kanci su za a yawa wannan kenan take magana wa wato imamul qurtubi kenan a cikin tafsiri dan haka dai kenan jama'a wato ita da daraka ce wasu sun ce akan cewa ba kohohi bane ba ba bakati matakai ne matakai wasu kuma sun ce akan cewa kenan kohohi ne la haka ba ta abuwa tana da kohohi guda ba ku kulli babin kowace kowa minhum daga cikin su yan mutai juz'un za a za a samu bangare wanda shi za a sanya wa maqsum wanda aka riga aka yanka su za ta shiga wasu ta wannan ko maqsum nan jama'a wato wal maqsum yace min al-qasm asli da yin sukuni a kan sinu idan kai sukuni ke nan a kan sinu sai ya zama to kashi ke ga kowace kowa a kashin da za ta shiga domin shi su sinu din nan idan kai mai wato fataha to zai zama rantsuwa ke al'asam ita ce rantsuwa bi kulli babin min jisun maqsum to yanzu jama'a kenan kun ga maganar wato yan asiyan wuta idan ta kai kamar yadda usulun alqur'ani wato ya riga ya gudana idan aka yi magana ɗin aljanna sai kuma a yi magana ɗin wuta ko idan aka yi magana ɗin wuta kuma sai a yi magana ɗin aljanna kafin mu ce wa'annan ayoyi suka ce wato abu na farko Allah tabaraka wa ta'ala ya ya nuna wato darajar dan adam a cikin wa'annan ayoyi da makaranta da makaranta yau jama'a haka ne ko ba Allah ya nuna darajar dan adam sai da Allah tabaraka wa ta'ala ya sa da mala'iku da aljannu cewa su zo su gai da ɗan adam kuma wannan ai daraja ce an nuna kima shi da daraja ce ashe ɗan adam Allah ya masa daraja kuma suka ce wannan darajar da Allah ya ma ɗan adam ita ta sa har yanzu bai rushe ba kenan su aljannu suka ji haushin ɗan adam saboda darajar da Allah ya mishi idan ka lura ba a wannan babun bane kadai Allah ya dara darajar ɗan adam ba ta aiko manzanni Allah ba aiko manzanni ba ta ba aiko annabi ba ne kullum annabi cikin mutane ake aiko shi sai dai kuma ya wajabci su aljannan su bi shi ko ba haka bane yanzu da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sai dai su bauta mana yanzu bautar da aljannu za su yi za su yi ma Allah a yau duk wanda suke duniya duka baki daya za su bi annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam shi yana kuma manzo Allah yake musu wa'azi ga surori na suka tafi a cikin alqur'ani wa id sarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-qur'an falamma hadaruhu qalu anfitu falamma qudiya wallaw ila qaumin munzirin ga kuma suratul jinn ma ta musamman idan wannan Allah ta'ala ya nuna cewa wato Allah ya madan adam daraja wani jama'a idan kun lura ababe da dama Allah ya halitta su ne dan kawai dan adam ya ji dadi da su hatta cikin halittar Allah kalli dabbobi ka kalli iska ka kalli wato rana da wata da sauran su duk Allah tabaraka wa ta'ala galibin halitta Allah Allah ya yi ta ne yanda za ta yin daidai da jin daɗin dan adam ya daidai daɗi shi kaga saboda yi saboda ya saka mara ku diba inda kuma za mu ƙara gane darajar da Allah ta'ala ya mata adam idan muka ci nama muka yadda ka kutuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku dinga daukar wato wannan kashi ko ku kace ba haya da shi saboda abincin ɗan uwan ku ne abincin suwa kenan abincin aljanna kaga mu in muka ci ne muka yadda su kuma suke daukan wannan zai yi amfani wannan duk dan adam gine shi aka ba da rayuwa tunda yanzu sai ya kare sannan yayi sannan su dauka suka ce to wannan duka ya samu asali daga nan duka abin da ya kawo wa kiyayya da hasada tsakanin dan adam da kuma da kuma addini da haka sai mutum yayi hasada ya ta kokarin wato kiyaye dokokin Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma ya ta addu'o'i yana neman shi tunda ya san cewa wato yana da makiya Allah ya ba mu kariya Allah ya ba mu abu na biyu daga cikin abin da wa'annan ayoyi wato suka kunta Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna wato maddada hanyar da Allah subhanahu wa ta'ala wato ya halarci dan adam daga gare ta shine an mun bayani cikin wannan ayoyi cewa asalin dan adam an halarci shi ne wato daga lata daga yunku sannan kuma daga baya sai kuma wanda ake tayewa daga baya kuma su wannan sai kasance a nufin ta kasance ne wato daga daga daga tsohon mani sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana cikin wayannan ayoyin mala'iku bayan Allah ne wanda ba su saba ma Allah dan da an ba su umarni aikatawa suke fadin Allah la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun lalle ya tabbata da aka ce zai ci sujjada duka su je suka yi sujjada ba a samun su da sabo su ba su saba ma Allah ga dai wanda aka samu nan wato wanda yake mai sabo ko ba haka ba shine aljani sannan suka ce wato annal israr ala ala ma'siyati Allah ta'ala yu'addi ila sarf min rahmati lalle dogewa game da saban Allah mutum ya kama wani zunubi yana yi shi mashayin giya ne tunda yana karbi yake shan giya har ya kowa yana sha wannan na daga cikin abin da ke sa a kore mutum daga rama Allah Allah ya ne jama'a kowa sa dan yanzu nan wani shedan iblis ya yi sabo kuma ya ce ya mutu ba kaga matsalar ke to don haka kenan a shi dagewa akan sako ko kai a matsayin ka wato na musulmi ka dage akan wani sako kai ta yi kai ta yi shi babu su ba tun kana tun mutum na da karfi har karfi ya kare yanzu ya fito amma kuma sabon yana nan ana cikin wani shi wannan yana sa yana daga cikin abin da ke sa wato Allah ta'ala ya nisantar da mutum daga rahama shi Allah ya tsare sannan kuma annat takabbura wal ghurura wal hasad min abrad sifat az-zamima allati hamalat iblis ala imtina'i an as-sujud li adam wato lallai girman kai da ji da isa da kuma mutum duniya ta dinga ruɗe shi da hasada wannan yana daga cikin siffofi mafi bayyana mafi bayyana siffofi na iblis wanda kuma yana daga cikin mafi munin siffofi wato wanda suke abin da wanda mutum zai fuskanta shi mutum ya ji girman kai yana da shi musamman ma idan watakila Allah ya ba shi wani abu ne na duniya shi yasa yake yi ko ba ko da dan idan mutum bai da wani abu na duniya to galibi kana samun shi wato baya da girma amma ana samun wani lokaci ga mutum ba komai ke kai ko kuma ga girma kai inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wannan har annabi alaihi salatu wasallam ya ce na daga cikin mutanen da ran tashi alkiyama Allah ba zai magana da su ba Allah ba zai kalle su ba Allah ba zai mutu gafara ba shi ne wato mutane guda annabi sallallahu alaihi wasallama yace wato a cikin su akwai al'adun mustaqbil wato talaka kuma ga girman kai saboda bi saboda dalilan da suke sanyawa dan ayi girman kan ma ba ya to da bai kamata ba a ce an same shi da wannan sifar amma sai ga shi an same shi sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace na daga cikin su kuma shine shugaba mai yi matalakawa ƙarya saboda a matsayin ka na shugaba ba sai ka yi ƙarya ba talakawan ka za su yarda da kai ka tsaya kan gaske ka kawai kuma babu gida su maka in kai in kai in kai gaske ma'ana jama'a ƙarya ma wani lokacin ya zage ta ba saboda kana jin tsoron suka ja kashi ko ka kai wani laifi ka ce ba kai bane ko sai kai kariya ka ce ba ni bane saboda kaka ja ka ba kashi ko amma uku ba ko ba ka bane ba dauki wani mataki a kanka shi shi shugaba wa yake jin tsoro wa yake jin tsoro sai dai na jin tsoron waduwa daga waduwa ga zabe ko ita kadai ce za za ka sade ya kariya tun da yana jin tsoron kaiwa daga zabe kenan ya ce za a yin kaza za a yin kaza za a yin kaza ya mutane kariya shi ne kawai tun da yana son ya yi tazarci sannan kuma sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi cewa da kuma tsoho mazinaci tsoho mazinaci ya riga har ya tsuwa kuma da zai na yin zina domin babu bukata a ce har ya tsuwa kuma yana yin zina tunda bai ma da sha'awa irin ta samari kenan duk abin da yake da ya kamata a ce ya saka ta wuta an nan daga amma shi ruwa yanzu ina rike da wuta ai kaga akwai matsala kenan Allah ya tsawo dan haka kenan wannan duka wasu suna daga cikin sifofi kenan na wato na iblis sannan kuma yace anna ijabatihi subhanahu Allah tabaraka wa ta'ala da ya karba ma iblis neman da yi jama'a mai iblis ya nema iblis ya nema a saurara kuma sai Allah ya yarda to wani ne ne yasa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya a Allah ya yarda haka ne saboda na farko istidraji gare shi a kyale mai a kyale shi dan saboda ya ide kwashe wato kayan da za a iya kwasa na zunubi sannan kuma sai ya zama to wasila'an li bani adam ku kuma yan adam kenan hakan kuma sujarta ce gare ku jama'a mun gani kenan ku kuma yan adam ku musulmi kuma jarabta ce kenan gare ku da aka kyale shi da inda ba kyale shi ba kowa zai zama to ya kake tsayayye daidaitacce musulmin kwarai to amma da aka kyale shi kenan yanzu jarabawa ce kuma gare wanda duk ya iya kokowa da shi sai ya zama to Allah tabaraka wa ta'ala sai ya bashi wato matakai sai Allah ta'ala ya kai shi wato ga matakai wanda suke masu daukaka masu daraja ranar tashin alkiyama a cikin gidan aljanna sannan kuma annal adawata baina iblis wa qabilati wa baina adam wa zurriyyati baqiyatun ila an yansa Allahu al-ardha wa man magana cewa adawa da kiyayya tsakanin iblis da shi da mutanen shi da kuma annabi adam da zuriya annabi adam to tana nan a dawwama take har sai ranar tashin alkiyama ba za a daina ba mun gane ko dan haka kenan iblis ba zai bar wata kowa ba daga cikin kohohi na sharri to sai ya kawo ta mu dan adam wannan kowa saboda abu ne wanda yake wato gado shi abu yayya ce wanda yake gadaddiya mun gane ko sannan kuma yana daga cikin adalcin Allah tabaraka wataala wanda Allah ta'ala ya ce duk mutanen shi wanda suka dawo gare shi shi kawai ya ba su kariya daga iblis din kaga adalcin Allah ke subhanahu wa ta'ala wannan kenan abin da malamai suka ambata kenan karkashin wannan wannan ayoyi mu dan karanta wani abu cikin innal mustaqim saboda sun kare san wajen kisa annabi Ibrahim sai mu tsaya
innal mustaqina fi jannatin wa
wato su masu yin tsoron Allah Allah ya ce fi jannatin suna cikin aljannatai wa uyun da idanun ruwa suna ta gudana ranar tashin alkiyama mala'iku za su zangi ce musu kudu hudu ha ku shige ta da salamin da aminci amini da kuna amanta ku shiga aljanna mala'iku suna gaida su suna musu albashi suna cewa ga shi nan kamar da sai ka fahimta mun gane ko wani wa'azi ake ko wani abu za a aje yan agaji suna ba ku hannu ana cewa ga shi ne shi ke nan ku shiga ga shi nan ana gwada muku wuri to haka mala'iku za su zo su tsaya musu suna nuna musu ku shiga da aminci da kaza da kaza ana yi ana wato suke ba da wato tarbiyya wanda yake mai kyau Allah ya ce wa naza'ana ma fi sudurihim min ghaizi kuma su yan aljanna din wato za mu cire musu abin da ke cikin zukatan su na kyashi wannan aya kenan tana nuna mana Allah tabaraka wa ta'ala wata baiwa da zai mai yan aljanna shine duk wani abu da ke cikin zukatan dan adam wanda a nan duniya rayuwar dan adam ba ka dan adam da wannan matsaloli ganin kyashi hasada bakin ciki ba ka san hakika ba ka san ka wanda ya yi ka kai wani ma baya san ya ga wanda ya yi ka fada da ka fada da shi wani ma baya san ya ga wanda ke so ya kamo shi ko a mulki ko a kasuwa ko a ilimi ko a neman kuɗi ko a kaza ko ma a miye ne ko wannan abu yana nan wato halitta yake cikin jikin dan adam to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yan aljanna idan za su shiga aljanna sai a tarbe su ga hanya duk sai a hidda masa wannan abubuwa sai a duba wannan kazan ka duka baki ɗaya da haka zai shiga aljanna wato zuciya fes-fes ba ruwan shi da wata da wata damuwa shine wanda za a na masu yi tsuri min gaje ikhwanan dan haka sai su waye gari sai mu sanya su sai su zama to yan uwa ala sururin kuma suna bisa gadajen su mutaqabilina suna fuskantar juna kinan nan wani jama'a Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana cewa wato yan aljanna za a sanya su ranar tashin alkiyama suna fuskantar juna kuma za a za a wato cire musu bakin ciki da hasada da ke akwai tsakanin yan adam duka wannan za a cire musu duka wasu shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wata aya cikin surat al-waqi'a idza waqa'at al-waqi'a laysa li waqa'atiha kadhiba خافضة رافعة إذا ردت الأرض رجع وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا ألا يأتي وكنتم أزواجا ثلاثة za ku kasance za a kasa ku ne kashi uku da tashin alkiya allatu wan nashr yanzu ai gashi an san baza da ka baki dai ko akwai ababen da suke cewa to allatu wan nashr a cikin ilimin balaga in an ga abu a jimlace sai a zo yanzu kuma yanzu kawai kanin labari ne sai a zo a hawa da baka dalla dalla yanzu da ka ce kuntum azwajan salasa sai Allah ya ce fa ashabul yamini ma ashabul yamin wa ashabul shimali ma ashabul shimali sannan wasabiquna sabiqun bayan to sannan sabiquna sabiquna sai Allah ya ce ulaiikal muqarrabun fi jannatin na'im kullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin sai Allah ya ce ala sururin mawquna zai kasance musu da wasu gadaje wa'anda suke wannan gadajen an kira su ne da zinare gadan zinare a nan duniya ai ka zo bai halitta kai gadan zinare duk kudinka duk kai a matsayinka na musulmi haramun ne ba ka yin kwanan zinari ba ka yin abin sha na zinari ba ka yin gano na zinari sai suka ce hatta kayan da ake a ajiyar cikin ɗaki wanda yake wato a yi wani wasu kwanuka wanda za a sanya a cikin ɗin a za su je saboda aro in dai na zinari ne bai halatta gare ku amma ran Allah ya rawa sai ga zuwa su da gadaje wanda suke na zinari shi ne ala sururin mawuyi mutaki ina alaiha mutakabili za ta kasance a cikin yaki shingide kuma suna fuskantar juna domin rashin fuskantar juna yana nuna akwai matsala ko da ake gamuwa wani kaga ya kawo da kai wani kuma gama ya kawo da kai wani ba ya sanya gamu da wani wani ma ba ya sanya gamu da wani wani ya ba wani baya wani ma ya ba wani baya to matsala ke akwai amma in dai babu wata damuwa to fuskantar juna ake shi yasa yana ganin kinin za su samu su wasu masu fuskantar juna a wani wuri Allah ta'ala cewa mutaki'ina ala surin masfufa wato za ga suna sun ki shingide akan wasu gadaje waɗanda suke ta hudu a wani wurin kuma Allah ya ce fiya surun marfu'a ko wato suna kan wasu gadaje waɗanda suke madaukaka an dauka su sama mutaki'ina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin kitab wa furushin marfu'a wannan duk suka wato innan gadajen ala sururin mutaqabili ya tabbata cikin hadisi hadisin da Imam Bukhari ya rawaito shi daga Abu Sa'id al-Khudri annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yaghrutu al-mu'minina minan nar yaghrutu al-mu'minina minan nar wato Allah tabaraka wa ta'ala zai tsiratar da mu'minai wato daga wuta fayubatuna ala qantaratin bainal jannati wan nar sai a tsare su a wani wuri wato a wani tudu tsakanin wuta da aljanna sai a tsare su فيختص لبعضهم من بعض sai Allah ta'ala ya hukunci a tsakanin tsakanin su da juna kowa a amsan mai haƙƙi shi daga wurin yan uwan shi yanzu su yana danna maki nake kowa ya amsa shi daga wurin yan uwan shi wanda take kana su bayyana mu fi duniya wato ta kasance a tsakanin su a ranar a dan duniya hatta idza huzbibu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai an tsarkake su an tsarkake su da kyau wa nuqu أذن لهم في دخول الجنة أن جاء باطش النفس بعد الجنة ووالذي نفس محمد بيده أن الله يقول والله إنا رنقوا هذا والذين كهنيش لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا والله تايا تغسكين الجنة لا نتاش عن كياما إنت يتايا جديش نا الجنة هو. والله يا إغاني شما سمد جديش الدنيا يا إغاني شما سمد جديش الدنيا يا إغاني جديش الله يرحمه aljanna ta shi za ta ya fi gane ta sama da gidan gidan da nashi na duniya kaga kenan sun suna sanin gidajen da kyau da kyau dan haka kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da cewa la yamassuhum fiha nasab idan suka shiga cikin aljannan nan ba wata gajiya da take samun ba wata wahala da take samun ko wata gajiya kaga nan duniya dai yadda kake zai duk mulkin ka duk kudin ka duk sarautar ka kowane ne kana samun gajiya don wata rana za a fito an je wasu tarurruka wasu wurare ko an je wasu tarurruka ko daga wasu kasashe ko an yi wani balaguro ko ba haka ba kaga dole za a zo da gajiya an gaji to irin ma wannan gajiya cikin aljanna kwata kwata ma ba kai ba a ma jin gajiya cikin aljanna gaba daya Allah ce wa ma hum minha bi mukhrajin kuma su ba za a hijja su ba yan aljanna kenan in suka shiga dan wato zama a kamo ita kanta wato mutuwai a yanka ta gaban su a ce to kun ga dai dama ga wanda ke daukar ran mutan duniya duk da alale ko kun gaza yadda za ku yi da ita amma ai mun gaza yadda za ba wanda ya san yadda za a yi da mutuwa ka san inda dai an san yadda za a yi da ita din kini dama da turawa sun ke kiro wani abin da za su gama ba da ita saboda ta zama damuwa musamman masu gare su ko amma ka duka ta nan dai tana ta yana aiki ta kuma ba wanda ya san ba ba ma ka ganin ta da ta balle ka san yadda za ka yi tana nan kawai tana ta aiki dan haka kenan sai a zo sai a yanke da an yanke da shi kenan kenan magana mutuwa ma yanzu a wannan rayuwar dai babu dan haka kenan Allah tabaraka wa ta'ala ce nabi ibadi anni ana al-ghafurur rahim ka ba bayina labari da cewa ni din wato ni ne mai gafara kuma wanda yake mai rahama wannan wai labarin wa za a ba jama'a manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ce ya gaya ma bayi na kwarai wa mu'minai ka sanar da mu'minai cewa ni din mai gafara ne kuma wanda yake mai rahama sannan wa anna azabi huwa al-azabul alim kuma ka gaya musu cewa lalle azaba ta ba mai tsanani ce kuma mai radadi dan haka su kiyaye wannan aya tana kunshe ne da abin da ake cewa al-khawf wa raja ko at-targhib wa tarhib mun gane ko ko kuma al-wa'd wal wa'id wato shi ne Allah ta baraka wa ta'ala a kiyaye shi yana da azaba kuma yana da rahama ba a san kuma ka zaman to wato kai kullun rahama kawai kake kallo dan mutum zai shan take da an yi magana ce ka ba Allah ko gurur rahim ne kawai bar mu kawai mutum ba kawai da aiki ya ta saban shi sai ka ce mai yau ai kuma hoya ce wa anna azabi huwa al-azabul alim yana kuma wani azaba ba so ake ka tsaya kullum kana rayuwa tsakanin wa'anda biyun kana sa rai aljannan nan insha Allah kana sai sa rai kana sa rai insha Allah mu samu kuma kana jin tsoron mu kai wutan nan ma kan wa zo ba samu sabani to sai kai ta rayuwa akan haka dan haka sai sa Allah tabaraka wa ta'ala ya hada turare da dama a Al-Qur'ani da Allah ce gafir zambi wa qabil tawbi sai sai kuma shahidul iqabi da tsawu da kuma yace ilamu anna Allah shadidul iqab yace wa anna Allah ghafurur rahim hada tsaki duka tare da juna dan haka dai wannan ayoyin jama'a da makaranta ayo ina karanta da mu cewa mu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kuma mu yi kokari mu shiga daga cikin almustaquna masu jin tsoron Allah sannan kuma wasu su bayan Allah na kwarai Allah tabaraka wa ta'ala kafin ya sanya su cikin aljanna sai an tare su an hidda wato keta da bakin ciki da hasada duka daga cikin zukata kenan wannan dabi'a ce wadda dan adam ba zai rabu da ita shi yasa kullun jama'a sai dai wanda yake yana karatu kuma yana kokarin kamantawa ko da ya ga Allah tabaraka wa ta'ala ya yi ma wani wata ni'imar da kai bai yi maka ba to sai ka zanki zargin kanka kuma ka zanki tuhumar kanka kana hana zuciyar kana cewa ce ki bari wannan abin da ke yi masa aure ba daidai bane ai wannan abin haramun ne ai wannan abin ba daidai kaga wannan ga mai imani shi ke yin haka nan da kuma wanda wato yake so ya zama cikin bayan Allah na kwarai sai ya rinka hana zuciyar ta shi amma ba wai yana biye mata ba kuma har ma ya zanki daukan mataki akan wannan mutumin da yake mahasara sun da akwai wanda suke ma daukan mataki zai dauki matakin ya ma ne za a yi ma ya kashe shi ya ma ne ma za a iya sanya mai rashin lafiya ta hanyar sihiri da tsubu da tsari da kai shi wajen bokaye ya ma ne za a yi ma ya mai kaza ko ba haka ba to kaga gaba ɗaya wannan shi ba mai kokarin gyarawa bane ba kwata kwata ba yin zuciya mai kyau ko mutanen da dama sun ce ba ta da kyau gaba ɗaya sun ce wato shagi ne kaɗai ke cikin shi kau in ka ce dama za ka dinga damuwa kuma hasada ka maida ta wato ɗabi'a kace to kai kace ba ku kani wanda kake ma saboda shi bai ma san kana yi shi kullun ya zo ma wata kila ba sai ya biyo wajen kama an gaisa a shi kai kuma ta ciki na ciki yau ka gan shi a wannan mataki ko ka gan shi a wannan mataki shi ma gan shi a wannan mataki za ka ga mutum wato ya ga mai ya ga mai mai moto bai ji daɗi ba sai ya ga wani da mota bai ji daɗi ba sai ya ga wani da babban mota bai ji daɗi ba sai ya ga wani da riga bai ji daɗi ba sai ya ga wani da mata bai ji daɗi ba ya ga wani da gida bai ji daɗi ba to shi a kullum idan ya fito akwai abubuwan da suke zama mai bakin ciki a duniya dan haka shi wannan azaba ma ta shi azaba kan kai ma ya ga azaban lahira dan haka ji kuma ga azaban lahira kuma wa ubangi abu na gaba sannan ita mutuwa kuma ranar lahira wato dama yanke ta za sannan kuma mu gane cewa ita aljanna wato za an kewaye ta ne da ababen da rai baya so ita kuma wata an kewaye ta ne da abin da rai ke wannan su ne karshen ayoyin da za mu karanta wa yau muna fatan Allah da baraka da ya ba mu da da abin da mu karanta su ke so mu ba a ce Allah ya ba mu da ya